من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan dare wannan yammaci yau muna laraba daren alhamis ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da yau 20 ne da da shida ko 26 ne ga ramadan hakanan kuma 26 ne ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen suratul taha yau za mu tashi a farkon suratul anbiya daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya da farko muna ba 'yan wa haƙuri mun samu jinkirin fara karatu har wajen karfe tara da kwata wani biyu sakamakon 'yan uwa 'yan midiya da muke tare da su mala usman da kuma duka mala usman ne sunansu wanda ke ɗauka mana kyamara da kuma mala usman da ke ɗauka mana live a facebook wanda ke kula da shafukanmu na whatsapp da audio a kan hanyarsu na zuwa nan suka samu accident a nan cikin bolari wurin masallacin miyati irin masu keke na ɗin suka gitta musu to shine aka samu jinkirin zuwan nasu allah ma takaita abin ya zo da sauki amma cikin na ɗin akwai mace wanda ta ji ciwo amma wuce asibiti da ita muna da allah ta'ala ya ba su lafiya masu irin wannan tukin ganganci kuma allah shirye su su ji tsoron Allah su dinga bin ka'ida na tuki Allah ya tsare mu daga dukkan hatsari ya tsare mu daga dukkan abunki don rahamashi Allah ya ta'ala kuma ya kiyaye na gaba kafin mu shiga karatu tambaya guda ɗaya za mu amsa akwai kuma wannan takarda da take hannuna ina aka bani ta yanzu a professional hunters association of nigeria ina ga zai zama gombe branch kenan ko Uh, kamar kungiyar maharba ne dai suna roƙon 'yan uwa musulmai kamar na nan a uh, ƙarƙashin alhaji rabiu baushen sarkin bolari bardan kashare lalle yana da mukamai da yawa uh, to suna neman addu'an 'yan uwa musulmai musamman a cikin wannan wata mai albarka sakamakon suna ayyuka kuma na hatsari kamar ƙoƙarin kama masu kidnapping masu garkuwa da mutane kaga wannan aiki ne na hatsari suna bukatun addu'a da muka kokarin kama arm robbers yan fashi da makami kenan da dai sauran masu muyagun ayyuka sun ce dala yan wasa su cikin addu'a Allah ba su kariya cikin wannan aiki da suke da hatsari muna addu'a Allah ta'ala taimake ku ya taimaki dukkanin masu kokarin kama masu laifi so kuma masu laifin Allah ta'ala ya shirye su ya kuma tsare mu daga dukkan sharri tambayar da zamu amsa tambaya ne guda daya wanda ya rubuto ta kai wajen kwana uku a hannuna gaskiya na karanta na sha'afa sai ya tuna min jiya yana tambaya ne dangane da idan aka yi sallah raka'a na farko kafin a miki ya ga ana zaunawa sai a tashi sannan kuma a raka'a na uku idan sallan azhar ne ko la'asar ko isha nan ma kan sake a zauna kafin a miki yana neman ƙarin bayani game da wannan zama ana kiranta da suna zaman hutu an gane ko to akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda ya zo game da wannan matsala ta wannan zama da ake ci mishi zaman hutu a sallah wato jalsatul istiraha imamul bukhari ya roto wannan hadisin a cikin littafin shi to na ɗauko umdatul hakam wanda shine littafi na kurkusa wanda kowa zai iya sayan shi a kasuwa hadisi na 88 a cikin umdatul hakam hadisi na 88 a cikin umdatul hakam an kawo wannan hadisin hadisin abu kilaba hadisin malik ibn huwairis da ya zo wani masallaci a basra ya yi sallah sai irin wannan zaman to ba hadisin zan karanto ba zan karanto maganganun malamai ne dukkanin matsalar zaman hutu a sallah kaf a duniya tana yawo ne akan wannan hadisin kwaya daya duk inda aka je aka dawo kan wannan hadisin za a dawo an fahimci wannan abin da kyau a malik bin huwairi suna cikin matasan sahabbai da suka shiga musulunci an ce a lokacin yana kamar ɗan shekara goma sha tara a suka zo madina suka musulunta wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani babban malami a saudi arabia ana ce mishi a sheikh abdallah bin abdurrahman bin salih ali basam shi ne wanda ya rubuta taisirul allam taisirul allam littafi ne wanda yake sananne a wurin ɗaliban ilimi gashi nan taisirul allam ba allama ba allam an gane ko to a cikin wannan littafin sharhi umdatul hakam ga abin da malamin ya tattauna zan karanta a takaice sai mu ɗanyi ƙarin bayani ya ce ikhtalafar ulama wa malamai sun yi saɓani dangane da wannan zama sai ce aljalsatul almusharu ilaiha zaman da ake nuni zuwa gare ta fi hadar hadisi a cikin wannan hadisin ya ce hiya ma tusamma inda ulama'i bi jalsatil istirahi ita ce zaman da malamai suke kira da suna zaman hutu ya ce wala khilafa indahum fi ibihatiha babu saɓani wurin malamai gaba ɗaya cewa zaman ya halatta a sallah ba su da saɓani masaban abu hanifa masaban imamu na malik imamu shafi imamu ahmad da dukkanin mazahif ba su da saɓani wajen zaman ya halatta kun gane halacci ko sai malin sai ce wa innamal khilafu inda saɓanin yake a wurin malamai fistihi babiha wurin cewa zaman mustahabbi ne a sallah ayi ko kuma halal akwai bambanci tsakanin mustahabbi da halal kun gano na abin da kyau mustahabbi shine abin da ake so kai zaka samu lada halal kuma kaman cin tuwo halal ne ba sunna bane ba ko cin tuwo sunna ne arama ga mana ayin tuwo shine ake cewa halal kaman sa kaya wannan ya sa fari wannan ya sa bulu wannan ya sa kala kaza wannan ya sa duk halal ne ba wanda aka ce ga kalan da zaka sa balarabe sa jallabiya da yar farar hulan shi da hirami halal din shi kenan dan pakistan ya sa irin nashi dan indonesia ya daura zani ma in ya ga dama duk wannan halal ne kai ma ka sa babban riga ka ga dama ka yi rawani in kana da sarauta da alkyabba duka shi ake cewa halal kun gane ko to yace duk sun yarda halal ne amma shin mustahabi ne sai ce fa zahaba ila sihbabiha ya tafi zuwa ga cewa mustahabbi ne a shafi'i imamu shafi'i muhammad bin idris fil mashhuri min mazhabihi cikin abin da ya shahara a mazhaban shafi'iyya sai ce wa ahmad da imam ahmad dan hanbal fi ihdar riwaya ne anhu cikin ɗaya daga cikin ruwaya guda biyu da aka karba wa dan ahmad wani gun yace mustahabbi wani gun yace halal sai malai yace واختارها من أصحابه الخلال daga cikin malaman masaban Abu Hanifa Imam Khallal ya zabi wannan maganan cewa a masaban Ahmad ibn Hanbal mustahabbi ne yace li hadha hadis dan wannan hadisi yace wa dhahaba ila adam istihbabiha to bari ku ji ya tafi cewa ba mustahabbi bane wannan zama a sallah kawai dai halal ne Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar dan Khattab shi halawa ma yake har bulala zai maka yin kai ce kana saurayi kana wannan baka tsufa ba zai sa a zane ka an gane ko sayyidina umar wa aliyu wa ali bin abi talib kanin annabi yan cikin gida an gane ko wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'udu wa ibn umar da abdullahi bin umar wa ibn al-abbas da abdullahi dan abbas min sahaba daga cikin sahabbai duk sun ce wannan zaman ainihin ba za a yi shi a sallah ba saboda ba su ga annabi yana yi ba dalili shine waɗanda kullum suke sahun bayan annabi ba saba gaya wannan zaman ba su hujjansu kenan shi yasa aka ce annabi bai fa lizimci wannan zaman ba da ya lizimta kowane sahabi ya sani in ka duk wanda suka roito sallah annabi ba su roito wannan zaman ba kun gane wannan abin da kyau ka duba duk littattafan hadisi duk ɗalibin hadisi ya san wannan abun shi yasa ibn qayyim al-jawziyya cikin ɗalibai ibn taymiya shi ma ya ce wannan zaman ba za a yi ba ka je ka duba zadul ma'ad fi hadi khailal ibad sai ce to wa minal muhaddisin daga cikin malaman hadisi wanda suka ce zaman ba musahabi bane halal ne as-sauri akwai sufyan as-sauri daga cikin manyan tabi'ai wa ishaq ibn rahawiya da kuma ishaq dan rahawiya wa min al-a'imma daga cikin a'imma na malaman mashaba abu hanifa imam abu hanifa wa malik ibn anas da malik dan anas imamu darul hijira Allah kara musu rahama ke ce wa huwal mashhuru min madhhabi ahmad kuma ita ce magana shahararriya a mazhaban ahmad dan hanbal wa qala aktharul ahadis ala hadha imam ahmad ya ce mafi yawan hadisai sun zo akan wannan maganan tamu ya'ani cewa tarku habarinta annabi bayin ta yake kowane lokaci ba yasa sahabbai 99% ba su rubuta wannan abun ba 99% na sahabbai kisa shak bin bas allah mishi rahama da ibn al-usaimin su da suka yi siffata salatin nabi ko kawo ta ma ba su yi ba in ka duba nasu babu ita ma kwata-kwata shi sa sati ɗaya da ya wuce ina jin a shak abdulsalam a shiwai iri daga cikin manyan malaman madina ina cikin malami masu tashi a yanzu a madina wanda allah ya zuba musu ilimi a gabansu suna kallon shi ya yi karatu a masallacin annabi alaihi salatu wasalam cikin azumin ne ya ce wannan zaman ba sunna ba ne kuma ga manya-manyan malamai suna gun ainihin madina annabi kuma alaihi salatu wasalam sai ce wa mala badul ulama'i kala tirmidhi imamu tirmidhi ya ce wa alaihi al'amalu inda ahlil ilmi in ji imamu tirmidhi cikin jami'u tirmidhi ya ce wa alaihi al'amalu inda ahlil ilmi akan wannan ma'abota ilimi suke da wannan maganan ta ƙarshe suka yi aiki cewa halal ne amma ba sunna ba wa ƙala abu zinat imamu abu zinat daga cikin manyan malaman hadisi ya ce tilka a sunna wannan shine sunna wa mala ba'dul ulama'i magana ta ƙarshe yace wasu daga cikin malamai kuma sun karkata ila fi'liha cewa za a yi ta inda alhajati ilaiha in akwai buƙatar a yi sai ce min kibarin saboda girma na shekaru au da'afin ko rauni wasu malamai suna karawa ko gajiya ke ce jama'an bainal adillati saboda hada dalilan duka a aiki da su kuna fahimtar maganan da ake qala ibn qudama ibn qudama ya faɗa daga cikin kusoshin hanabila fil muguni cikin littafin almuguni yanci almuguni karshen magana kenan qala yace wa hadha fi jam'in bainal akhbar ya ce wannan shine tattara hadisan gaba ɗaya da suka zo 99 sun zo ba maganan ta kwaya ɗaya zo da maganan sai mu haɗa gaba ɗaya mu yi aiki da su sai a yi shi inda alhajiti ya ce wata wasu tun bainal ƙaule ne wannan shi zai kawo tsakatsake tsakanin maganganun guda biyu wa ka zalika jala ku ummatan wasata to karkashin wannan kusan me sa na karanta wannan maganan akwai daga cikin matasanmu masu son sunna amma babu karatu ke suna ɗauka in ba ka yi ma kai ba ahalus sunna bane ba kun gano na abin da kyau to inda matsalar take kenan suna ga in baka yi ta ba ma gaba ɗaya kai baka fahimci sunna ba to ga masu sunnan ga abin da suke cewa akai ina fata an fahimta to a takaicin takaitawa shine mu dinga yin abubuwa akan ilimi ba akan zafin kai ba ina fata an gane in kaga mutum na yi fa bi hawa ni'ima wanda baya yi dalilansu ma sun fi karfi to kar ka ɗauka cewa shi ba akan sunna yake ba watakila ma fi ka zama akan sunna tun da abubakar da umar da usman da ali duba ga suna yi ba su ne dai ƙarshe addini a cikin al'umma annabi muhammad alaihi salatu wasalam babu kaman waɗannan ke sa su malamai suka ce maganan mutane hudun nan ma ya fi maganan kowa ƙarfi idan su hudun nan suka yi nan saura suka yi can to ka bi nan wurin ina fata an gane maganin su shine karshe saboda suna da certificate daga wurin annabi alaihi salatu alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin kina abubakar umar usman ali radiyallahu anhu ajma'in wannan shine da karshen magana insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam Allah ta'ala ya sa mu dace Allahumma amin sannan ƙarin bayani kuma akai akwai waɗansu daga cikin malamai ina ga cikin sa da ibnu taymiya Allah mishi rahama su suna ganin ko da ma kana yin in ka bi limamin da baya karka yi yana cikin littattafai suka ce wannan shine zai nuna cikakken koyi da liman in ya zama liman bayi kai kai ka saba liman kenan saboda suna ce da aka yi sabani a kanta ba kamar sunnan da ya tabbata na kabdu a sallah ba ita sunna ce da babu sabani a kanta ina fata an gane sannan wani ƙarin bayani kuma a kai dangane da wannan matsalar imamul albani allah mishi rahama wata rana akwai shek abdul falah allah mishi rahama wani babban malami na a kuwait suna cikin manyan ɗaliban su bin bas ya rasu shekara kamar biyar da ya wuce wannan malami na cikin malaman da nake bibiyan karatunsu wanda allah ya ba su baiwan karatu da kuma makarimul akhlaq ya ce wata rana suna riyad sai albani ya kawo ziyara saudiya ya zo umra in ya zo umra ya kan je riyad su gaisa da bin bas allah mishi rahama ya ce sai aka zo za a yi sallah sai imamul albani ya bi bin bas limanci bin bas shine imam to da aka zo sallah idan aka ɗago daga ruku'u abinda albani ya rajjaha shine a sauke hannu ina fata an gane shine abinda ke sufi da salatin nabi amma su bin bas da su usaimin da su fauzan duk sauran manyan malamai suka ce kafin ka tafi ruku'u hannunka yana ina in ka ɗago kowa ya koma inda yake ina fata an gane suka ce kowace gaba ta koma inda take shine cikakken tsayuwa saboda haka a maida hannun inda yake kafin a tafi ruku'u wannan shine mazhaban su bin bas Allah musu rahama to imam al-albani kuma yana shaddadawa akan lalle a sake sai shi shak fala ya ce shi yana wurin abin ya faru da aka zo za a yi sallar la'asar sai bin bas ya limanci albani yana sahun gaba yace kuma shi yana sahun gaba yana kallon albani yace da aka dago daga ruku'u albani sai haka da hannun shi mai da shi kirji bayan ga abin da ke littattafan shi a rubuci ga abin da yake muryar shi a kaset a wuraren lacca an ji ya faɗa a sake hannu kar a mai da shi ya ce sai suka je suka gaya shak bin ba zai ce ku tambaye shi mana an shi abin ba ni ba ya ce da aka yi sallan magariba dama yana da majalisi da ɗalibai ta aka zo ana masa tambayoyi sai wani jefa wannan tambayan a sheikh mun ga za a yi sallah ka ɗora hannunka a kirji bayan ruku'u wayar kuma a cikin sifar salatin nabi da duk karatutuka ka ce a sauke shi ƙasa saboda me sai ce dalili shine na bi shek bin bas sallah shi kuma abin da yake kan in an dago daga ruku a mai da hannu kirji ya ce to na mai da shi na iktida'an bil imam to da cikakken koyi da liman ina fata an gane ba na so na saba wa limami na a wannan wurin kun gama su abin ko to shi yasa suka ce idan ka bi limamin da baya yi kai makar kai sabanin da suka ce in ka bi limamin da yake sadalu a sallah ya halatta kai kabbu nan baka saba mishi ba shine ya saba maka nan ina fata an gane suka ce nan shine saba maka Allah ta'ala ya samu dace abubuwa da a hankali insha Allah za na fahimta za na yayyafa zafin kan nan ruwa insha Allah Allah muna albarka gaba daya za mu tashi Allahumma min farkon suratul anbiya wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sura ana kiranta da suna suratul anbiya'i suratul anbiya an kira ta da wannan suna ne saboda a cikin suran an ambaci suna annabawa har guda goma sha bakwai daga farkon suran zuwa ƙarshe an fara ambaton annabi musa aka ambaci annabi harun walakadate na musa wa harun lafurkan aka ambaci annabi ibrahim walakadate na ibrahim rushdahu aka ambaci annabi ishaqa da yaqub wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin sannan aka ambaci kissan ainihin annabi lot alaihi salatu wasalam da annabi nuhu sannan aka tsallaka wajen annabi dawud annabi suleiman sannan annabi ayyub annabi ismail annabi idris annabi zulkifil sannan aka tsallaka annabi zakariya sannan aka ambaci annabi yunus daga yunus sai zakariya da dan shi yahaya aka kammala da annabi isa alaihimu assalatu wassalam to waɗannan annaba guda goma sha bakwai kaf an kira sunansu a cikin suran wannan su a cikin wannan sura yasa ake kiran da suratul anbiya'i abu na biyu wasu malamai suna kiranta da suna suratul zikiri shi ma ya tabbata ko suratul anbiya ko suratul zikiri in ka ji wani ya ce sunanta suratul zikiri to ka sallama kar ka jayayya da shi kowa na kan daidai kun fahimci na abin da kyau kamar suratu ainihin a at-talaq a wajen wasu malamai ba sunanta suratu talaq ba sunanta suratun nisa'i sugura suratun nisa'i as-sugura haka wasu malamai suke kiranta kaga suratu muhammad hatta a wajen imamu nafi'u ruwayan warshu suratul qital sunanta idan ka ɗauki suratul sada a wajen waɗansu malamai a ciki akwai imamu nafi'u ruwayan warshu suratu dawud ta akwai ire-iren waɗannan saɓani da ake samu wajen sunan sura kama suratul isra'i ya tabbata ta cikin hadisin abdullahi bin mas'ud ya kira ta da suratu banu isra'il ina fata an gane suratul isra suratu bani isra'il to wannan sura ana kiranta da suna suratu azzikir daga cikin dalilansu kuma suka ce Allah ya kira azzikir azzikir da yawa cikin wannan sura ya ce ma ya atihim min zikirin min rabihim mudasin ya ce fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun hadha zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli wa laqad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikri duk wannan a cikin sura ne azzikir azzikir azzikir suka ce da sunanta suratu azzikir an fanci wani abin da kyau duk wannan sunayenta ne sannan a lissafin surori kuma daga sama ita ce sura ta ashirin da ɗaya sura ta ashirin da ɗaya ainihin wajen tartibinta a mushaf sannan suratul anbiya sura ce makkiya bi ma'ana an saukar da ita a makka imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa suratu al-anbiya makkiyatun fi qawlil jami makkiya ce a wajen dukkan malamai babu sabani gaba ɗayanta daga farkon har ƙarshe ta sauka ne kafin hijira sannan na daga cikin abin da ke alaƙa da wannan suran adadin ayoyinta a wajen waɗansu malamai tana da ayoyi ɗari da goma sha biyu ina fata an gane ɗari da ainihin goma sha biyu a wajen waɗansu malamai na ga irin ƙur'anan da ke hannunmu nan kira'an hafsu kira'an asim ruwayan hafsu ayoyi za ga guda ɗari ne da goma sha biyu amma a wajen kira'an nafi'u ruwayan warash irin ƙura'ananmu na bugun gida ayoyi ɗari ne da goma sha ɗaya an fanci wani abin da kyau za a ga sun ce ne aya ɗari da goma sha ɗaya su ne ainihin lissafinsu a wajen waɗansu malamai to wani abu ne da yake da daɗe tun lokacin da ake ainihin ruwaya haka abin yake kuma har zuwa yau imamul bukhari ya kawo ruwaya daga muhammad bin bashar daga ya ce haddasa muhammad bin bashar قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق سميت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال يعني عبد الله أكن شروع كن صحابي أنا نفع عبد الله بن مسعود دين لك عبد الله أكن شروع إن ده كن صحابي ني أنا نفع عبد الله بن مسعود وريك وانا قاعدة ده كيو دو حديث ده كجان أنا عبد الله ba a ce komai ba to ka ƙara ibn mas'ud ko a jarrabawa ne ka ci in malami ya kada kai to dan asu ne nake yawa so yake sai ka faɗa jarraba amma da ittifaƙin malamai abdullahi aka yi shuru ana nufin abdullahi dan mas'ud kamar cikin malamai a ce qala hafizu an shuru ana nufin ibn hajar al-asqalani Allah musu rahama gaba daya to an karbo daga shi dan masaudi yace banu isra'ila yana nufin suratul isra'i kenan sai ce wal kahf da suratul kahfi wa maryama da suratul maryam wa taha da suratul taha wal anbiya da suratul anbiya ita wannan kenan kunna min al utaqil uwal suna cikin tsofaffin surori na farko wanda aka farko da su sauko da sa farko farkon musulunci ai kaga tun lokacin hijiran farko zuwa habasha da aka je habasha wata sura Jafar ya karanta sarkin habasha suratul maryam wannan zan nuna maka suna cikin farko farkon surori da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum ba'da bismillahir rahmanir rahim yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ai iqtaraba in an ce iqtaraba ala wazin ifta'ala ana nufin qaruba ya kusanto ya matso iqtaraba lin-nasi hisabuhum min dinnan imamul bagawi alinnasi din na imamul bagawi cikin tafsirin shi ya ce ana nufin min ai iktaraba minan nasi hisabuhu sai aka ce linnasi da huruful jar a larabci suna wakiltan juna za a kawo ala ana nufin ila ko a kawo ila ana nufin ala ko a kawo min madadin li ko a kawo li ana nufin min wannan duk ɗalibin larabci ya san wannan abu ya halatta a larabci to iktaraba linnasi hisabuhum wato mutane hisabinsu ya matso dab da su ya kusanto su wahum fi ghaflatin mu'ridun amma kash suna cikin gafala mu'ridun kuma sun bijire wa Allah subhanahu wataala sun bijire alqur'ani sun bijire wa gaskiya gashi hisabin su ya zo dab da su amma kuma sun gafala kun fanci sakon kai ne aka ce shi yasa suka ce menene ma'anar hisabin su ya zo dab da su malamai suke maganganu kamar har guda uku wasu suka ce abin da ake nufi na farko shine kiyama ta kusa tsayawa kiyama ta kusa tashi saboda me ya tabbata cikin hadisi annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce da aiko ni da tashin kiyama kamar haka muke nisan da ke tsakanin wannan haka nisan aiko annabi da tashin kiyama in an kwatanta da shekarun da duniya ta yi a baya kiyaman ta kusa tashi to sai Allah ce ga kiyama ta kusa tashi dan annabin karshe ya zo daga shi ba wani annabi amma wahum fi ghaflatin mutane sun kasance cikin gafala mu'ridun sannan sun bijire wa gaskiya sun bijire wa tafarkin Allah wasu malamai suka ce hisabuhum ana nufin almautu mutane ga mutuwa ta zo dab da su amma sun manta da Allah domin man mata karkamar kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tsaya kar ka jira shi za ta shi kiyama kana mutu kiyamanka ta tashi da ka koma ga Allah shikenan kuma to dan tun daga lokacin an fara ma hisabi tun daga cikin kabari to sai suka ce ma'anar hisabuhum din nan ana nufin mutuwarsu iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin alwawu din nan wawu da halci hum din kuma shine muftada fi ghaflatin aljar wal majrur muta'alliqani bime bi muqridina muriduna din shine khabar jumlan gaba ɗaya kuma haliya ce wal jumlatu haliyatun iqtaraba lin nasi hisabuhum tashin kiyama ko mutuwa ya zo dab da mutane ya matso kusa da su wa hum fi gaflatihim wa hum fi gaflatin amma sun kasance a cikin gafala muqriduna kuma sun bijire an yi wa'azi an yi wa'azi an ja aya an ja hadisi amma kash kamar ma ba da su ake ba Allah na magana ne da kafaran makka a lokacin da wannan ayan ta sauka amma duk lokacin da ake magana da wani a qur'ani ka ji da kai ake yi ina fata an gane duk lokacin da ka ji ba da ka yake ba to za ka samu matsala duk lokacin da aka ce ga wani ya yi laifi an masa kaza to ka ji tsoron wannan abu ga wani ya aikata abu kaza ya tsira yi kokarin aikatawa wannan shine amfanin wa'azi din sai Allah ya ce ni ma ya'tihim min zikirin min rabbihim mudasin ma ya'tihim min zikirin min rabbihim muhdasin illa stama'uhu wa hum yal'abun Allah ce ai ma ya atihim min zikirin babu wani zikiri da zai zo musu ana nufin aya ko hadisi kenan duk wani sako daga wurin Allah da zai zo musu min rabbihim daga wurin ubangijinsu sai Allah ya ce muhudasin sabo fil wanda yanzu yanzu aka saukar da wahayi ga wahayi ya sauka kuma an aiko wahayi zuwa gare su Allah ce illastama'uhu face sun ji wannan ayar wahum yal'abuna suna wasa bi mana ba su ɗauki ayar serious ba kenan yanzu na an aiko mala'ika jibrilu ya zo da aya Allah ya ce kaza ya ce kaza za su ji abin amma wahum yal'abuna suna wasa ba za su ɗauki sakon da muhimmanci ba an fanci wannan abin da kyau to karkashin wannan sai malamai suka ce duk mutumin da za a ja masa aya a ja masa hadisi ya ɗauki abin ba da gaske ba ko ya ɗauki abin wasa ya shiga cikin wannan ayar an ce Allah ya ce annabi ya ce to a kake jira ya ce kuma babu imamul kalbi allah mishi rahama ya ce muhudasin dinnan ana nufin ai sabon alkur'ani bi ma'ana wahayin da ya sauka yanzu yanzu shine ma'anan ma ya atihim min zikirin min rabbihim mudasin illa stama'uhum min al-abun shi yasa wata ayar ke cewa ya hasratan alal ibad ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yasazi'un ya hasratan alal ibad ai imamakin hasaran da bayi za su shiga domin ya hasratan din lil ta'ajjub ne lil ta'ajjub akan kawo ya ana nufin mamaki wani abu na al'ajabi kamar da alfaza zai ke cewa ya habba zaminhu liman sha umdatan ai fa ya habba zaminhu shine wannan yaɗin na mamaki ne ba na kira bane ba an gane ko to ya hasratan alal ibad tsawon hasara da mamakin abin da zai sauka akan bayi na taɓewa Allah ce ma ya atihi min rasulin babu wani annabi wani manzo da ya zo musu illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna istihza'i suna isgilanci da shi Allah ce thumma arsalna rusulana tatara kullama ja'ahum ummat kullama ja'a ummatu rasuluha kazzabuhu fa'atba'na ba'dahum wa ja'a ba'dha wa ja'alnahum ahadith mabudan liqaumin la yu'minun suratul mu'minuna Allah ke cewa dai sun ma'arsalna rusulana ta tara muka dinga aiko da manzannin mu ɗaya bayan ɗaya wannan annabin ya zo wannan annabi ya zo kullama ja ummatan rasulu haka zabuhu duk annabin da ya zo sai a ce ƙarya yake duk annabin da ya zo sai a ce ƙarya yake to shine ma'anan ma ya'tihi min zikirin minar rahmani mudasin babu wani zikiri da zai zo musu minar rahmani daga wajen ubangijin rahama aka ce me yasa Allah bai ce ba ma ya'tihi min zikirin minallahi sai ce minar rahamani saboda Allah yana so ne su shiryu ke sa kawo sunan ar-rahman ina fata an gane yanzu Allah so ke musu rahama su gane gaskiya su bi Allah su bi manzan Allah da a gafarta musu Allah ce amma duk da haka za su ji sakon annabi ya karanta dan da aya ta zo annabi zai je karanta musu aya ta saukai ja ya karanta ya fassara ya karin bayani su ce ƙarya yake haka ita hakuri kuma to annabi ya sha wahala mala kuma abin takaicin fa mutumin da fa duk makka gaba ɗaya an ce ya fi kowa gaskiya kafin ya zama manzo in kana da ajiya ma shi za ka kawo wa kudinka ba zai bata ba idan ana jayayya gun shi za a je raba fada duk hukuncin dai kuma an yarda babu amini kamar shi al'aminu su suka sami shi al'amin ba baban shi bane ya sami shi mutanen makka saboda tsaban amanan shi da gaskiyan shi suka ce al'amin ya zama inkin shi kenan muhammadu al'amin amma yana cewa abi Allah suka ce makarici ne a bar bautan gumaka suka ce ƙarya yi an shugabanci yake nema da da yaron kirki na amma yanzu ya lalace duk kabilanci irin na larabawa da yaƙi-yaƙi da gaba da ke tsakaninsu a lokacin da ake ginin ɗakin ka'aba ana sabunta ginin shi kenan hajarul aswad yana daga cikin abu mafi daraja a jikin ɗakin ka'aba don daga aljanna aka kawo shi wani hajarul aswad da kuke gani duk duniya ba inda za ka same shi mala'iku ne suka kawo shi daga aljanna kuma annabi ce an kawo shi fari tas ya fi nono fari zunubin dan adam ya mai da shi baki sai dan adam na taba shi dan adam kuma yana zunubi shine koma baki amma fari ne tas daga aljanna aka dauka aka kawo shi a lokacin da mala'iku suka gina dakin Ka'aba dan dakin Ka'aba an mata gini a lokuta daban-daban ginin farko mala'iku ne suka yi annabi adam ma za same ta wurin ina fata an gane to shine ana cikin sabunta ginin ɗakin ka'aba sai aka zo ana rigima suwa za su ɗauko hajar al'aso su ɗora saboda duk wanda ya ɗora to ya zamo alfahari a gare shi larabawa ne yaren su ɗaya amma gida daban-daban akwai banuwa ne banuwa ne banuwa ne to a cikin su banuwa ya za su ɗauka su ɗora a ci gaba da gini ya zamo rigima to kuma manyan ƙabilun guda hudu ne a makka kowa na so shi zai yi ana cikin rigima a ɗakin kaba haka ce to a tsaya ga Allah ta shi daga darajar manzan Allah alaihi suka ce duk wanda ya shigo ta wannan kofan shi zai mana hukunci kowaye ne duk hukuncin da ya kuma to kowaye yadda aka ce an amince kuma su a lokacin magana ɗaya suke da shi ga su kafire ne ba sa ƙarya babu saba alƙawari babu cin amana kamar yadda muke a yanzu ko ga su kafire ne amma ba sa ƙarya ana cikin wannan sai ga annabi ya shigo alaihi salatu wassalam a lokacin ba mai da shi bai fara karban wahayi ba aka ci aga muhammadu al'amin kowa sai ji daɗi kawai da ya zo shi aka masa bayani ga halin da ake ciki yanzu an da duk abin da ka yanke kowa ya sallama to ya za a yi sai ce to shi kenan sai ya ɗauko mayafi sai shimfiɗa sai ya ɗauko dutsen da hannun sai ya ɗora akan mayafin sai ce ba ƙabilu hudu ba ne ko ku riƙe nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan a daga ji a dora shi kaga bai ce ba a banu hashim ne za su yan gidanmu kowa he ne samu ina fata an gane shi yasa alfaza zai ce madihun alal ishabi lam naqdi haqqahu sahihul ma'ani ya'lamu Allah sidqahu wa anna siwal muqtar lam yastahiqahu yace wai yabo ne alal ishabi bisa yawaitawa mun yawaita yaban annabi amma lam naqdi haqqahu ba za mu biya haƙƙin wannan yabon ba yace sahihul ma'ani mai ingantaccen ma'ana ya'lamu Allah sidqahu Allah ya san gaskiyar yabon da nake yace wa anna siwal muqtar lam yastahiqahu duk wanda ba al muqtari bane bai cancanci amince wannan yabon ba manzon Allah kenan alaihi salatu wassalam to a wannan ayan Allah yana lallashin annabi ne ba kai ne farau ba haka ya ta faruwa a baya abinda qurayshawa suke dama an yi shi a baya sai Allah ya ce mishi me لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah ce lahiyatan qulubuhu zukatansu sun gafala suna cikin gafala wa asarun najawa allazina zalamu wa asarru sun boye annajuwa abinda suka tattauna a boye wato suka koma gefe suka je suna mitin suna ta tattaunawa su wane ne allazina zalamu waɗanda suka yi shirka mushrikan makka kenan wa asarru wawu din shine fa'il allazina zalamu shine badal din shi wa asarru najwa allazina zalamu waɗannan da suka yi zalunci sai suka je suka buya suna ta tattaunawa kuma suka ɓoye abin da suka tattauna amma Allah ya fito da shi da suka je suka yi mitin mai suka ce hal haza illa basharun mislukun ai wannan ba kowa bane face mutum irin ku zai zo ya ce mana shine annabi kar kowa ya bi shi mu da shi duk ɗaya ne mun san baban shi mun san babar shi mun san kakannin shi ana aka haife shi ya zai ce an masa wahayi ina fata an gane wannan abin da yasa malamai suka ce hal haza din nan suka ce istifham ne al'inkari ba wa tambaya suke ba hal haza ma'ana ma haza illa bashar misluku istifham ne lin nafi wal inkari sun kore abun kuma sun karyata suka ce annabin nan fa ba kowa bane face mutum kuma irin ku amma kuma karya suke annabi ba mutum bane irin kowa ina fata an gane ba mutum bane duk mai imani ba zai da a ce annabi mutum ne kaman kowa ta yaya sai kaya tafsili dole ina fata an gane eh shi ba mala'ika bane shi ba aljani bane ba yana da uwa yana da uba irin kowa mutum ne ta irin wannan hanya yana da kakanu yana cin abinci yana bacci yana da yaya yana da mata ina fata an gane yana jin zafi yana jin sanyi irin wannan kake nufi eh mutum ne amma ta wajen daraja fa a shi ba mutum bane kamar kowa kun gane bambancin abu ire-iren waɗannan kalmomi suna buƙatar sai an yi tafsili ga abin da ake nufi filla filla daki daki ke sa ce ala zikirhu fi kulbi kullum wahidin wa faha ala fahawahu miskul adillati yake cewa karkashin wannan afatatu na sihira shin za ku biya wa sihiri da tsafi wa antum alhali kuna gani bi ma'ana wai qur'anin tsafi ne annabin matsafi ne shine afatatu na sihira shin za ku biya wa sihiri wa antum tubsiruna alhali kuna gani da hankalinku shine ma'anan magana duk waɗannan suna faɗa ne ɓatanci game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah kuma zai musu raddi zai ba su amsa ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ce mi قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم القول قال سي النبي الله يفce ya faɗa kuma ya faɗa ya ce rabbi ubangiji na ya alamul ƙaula ya san maganin da kuke tattaunawa kuma ya alamul ƙaula ya san magana kowane iri fi sama'i a cikin sama aka yi maganan wal ardi ko kuma ƙasa duk inda aka ɓuya aka yi mitin Allah ya ji kuma ya san me aka tattauna isa duk lokacin da aka je aka ɓuya ana mitin dan a cuci wani kara ɗauka Allah bai sani ba da karfe ɗayan dare da karfe biyun dare da sha biyu rana duk ɗaya ne a wurin Allah ina fata an gane da kulle kofa da bar kofa guda duk ne a wurin Allah duk abin da aka tattauna ya sani yo annabi ma Allah ke sanar da shi da wani zo gunshi yana zuwa ya zauna ya ce ka zo ne ka tambaye ni kaza ko ka zo ka tambaye game da albirru amsan da yace ka na san yace subhanallahi annabi ya san abin da ke raina Allah ya sanar da shi to balle shi Allah kuma da kanshi ina fata an gane annabi isa za ka je ka ci abinci ka fito ya ce abu kaza ka ci a gida kuma ka ɓoye abu kaza to duk waɗannan Allah na sanar da su ne a matsayin su na zababbun halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi ya'lamul qawla ubangiji na ya san magana kuma yana ji fis samai wal ardi a cikin samai da kasai wa huwa samiu dan shine mai ji kuma cikakken ji al alim masani cikakken ilimi Allah shine as-sami'u wanda ke jin duk maganganun da ake a lokaci daya komai yawan masu magana da bambancin kuma harsunan da ake magana da shi ba wanda zai ji wannan in ba Allah ba yanzu iya cikin masallacin nan inda a ce kowa zai na magana ba za ka gane mai ake cewa ba ce da ka ji na wanda ke kusa da kai haka da ko ba ka bane in kuma aka canja yare yaren da kake ji kaɗai za ka ji amma da yaren da masu yaren duk Allah ne halicce su to shi sa Allah yana jin magana a inda ake yin shi da yawan masu yin shi da bambancin harsunan kuma da ake magana shine as-sami'u Allah mai ji ne cikakken ji al-alim kuma masani ne cikakken ilimi subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ni بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون wannan ayan da muka gama da Allah yake ce ƙala rabbi ya alamul ƙaula wannan kira'an ta ƙala akwai kira'an ita ce kira'an habs kira'an asin wayan habs kenan da hamza da kisa'i da kuma khalaf amma baketul qurra gaba ɗaya sun karanta na da kul kul rabbi ya alamul ƙaula yasa zan ka ɗauko ka rubutun allo za ga kul rabbi za ga rubuta ko a irin ƙur'anin mu na gida to kira'a ce ta ma tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam karka ce ka haddace anbiya qala rabbi ka da wani arama ce qul rabbi ka ce ba daidai bane ba duk annabi ya karanta su a haka kesa wani daga cikin sahabbai ko sai da Umar ne ya ji wani yana karatu ba irin yadda shi annabi ya koya mishi ba kawai sai ya cako mishi ka san Umar ba wasa ya ce ko ka yi bayani ko in fasa ma baki ce ni ma annabi ne ya koya min aka tafi wurin annabi an ce kai annabi ya ce kai karanta na kai karanta kai ma karanta na kai ce duk an saukar da su a haka alaihi sato sai can qur'ani an saukar da shi ne da ainihin haruffa har guda bakwai amma kira'o'i kuma da yawa to shi yasa duk kira'an da kaji wani yayi ba taka ba duk annabi ya karanta a haka to akwai kira'an qul rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ardi kamar nan kuma qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ardi to Allah sai ya ce bal qalu adghafu ahlamin suka ce balbari ma dai shi wannan alƙur'anin a dugasu a halamin tarkace ne kawai na mafarki annabi wakan kwanta bacci ne yi mafarki mafarki sai waye gari yana ba su habban shi labari suka ce bal sannan suka sake ce bal iftarahu kai shi ne ma dai kirkiro ƙur'anin ba mafarki bane ba kaga sun rushe maganar farko kenan suka ce bal kai ba ma wannan ba huwa sha'irun kawai dai cikakken mawaki ne ya kware ne a wajen waka ina fata an gane to kaga wannan maganan tufka da warware har guda uku bal bal har uku a cikin aya daya bal qalu azgafu ahlami bal iftarahu bal huwa sha'iru suka ce qur'anin tarkacen mafarki ne suka ce akai bal bari ma dai iftarahu annabi ne yake kirkiro qur'anin kawai suka ce a bal huwa sha'iru kai qur'anin ma dai annabin dai kawai mawaki ne falyatina bi ayatin yazo mana da wata aya mana kama ursilal awwaluna kamar da aka aiko wa mutanen farko ya zo mana da sanda ko da taguwa irin ta annabi salihu ko ya zo mana da abu kaza irin na annabi isa shine abin da suke bukata shine cewa falyatina bi ayatin kama ursilal awwaluna ya zo mana da su ayoyi irin yadda aka ba annabawan da suka gabata inda da gaske ki to kun san shi manzo Allah da an taba shi Allah sai ya raddi da an ce kaza Allah sai ya bashi kariya to anan sun ce annabi mawaki ne sun ce kirkiro ƙur'anin yi a wani a ce boka ne suka yi ta wannan magana allah sai ba da amsa ya ce fada uqsimu bima tubsiruna ina rantsuwa da abin da ake gani da abin da kuke gani allah ya rantse da shi duk abin da idon ka ya kalla a duniya allah ya rantse da wannan abu sai ce wa ma la tubsiruna da ma abin da ba ku gani da abin da ka taba jin labari baka taba gani ba da wanda baka taba jin labari ba Allah ya rantse da shi Allah ya rantse da komai kenan shine ce fala qusum bima tubsiruna wa ma la tubsiruna saboda mai Allah ya rantse ce innahu laqawlu rasulin karim Allah ya ce tabbas shi wannan alqur'anin laqawlu rasulin magana ne na wani dan aika karim mai girman gaske shi yasa Allah ke cewa ainihin wani irin daraja yake da shi kuma sai ce mutsa'in samma amin wato mutsa'in shi abin yi wada'a ne samma a can sama wurin mala'iku aminin kuma amintacci idan ba kuwa mishi da'a a nan duniya mutsa'in samma a can sama ana mishi da'a aminin kuma amintacci ne to shine Allah sai yake cewa wa ma huwa bi qawli sha'irin ba maganan mawaki ba ne ba ƙalilan mata uminuna amma kaɗan ne suke imani daga cikin mutane sai ce wala bi ƙauli kahin ba magana ba na irin na bokaye ƙalilan mata zakaruna kaɗan ne suke tunani suke gane gaskiya kamar ka ce Allah to menene ce tanzilun min rabbil alamina saukakke ne daga ubangijin talikai shi yake saukar da alƙur'anin nan shi yake turo da saƙo ƙur'anin nashi ne وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين yace saukakke ne daga wurin ubangijin talikai wanda wani amintacce yake saukar da shi a ruhul amin mala'ika jibrilu kenan a bashi kariya da yan rakiya kamar kada ki suratul an'ami an saukar da ita gaba ɗaya lokaci ɗaya mala'iku dakarun rakiya mala'iku dubu saba'in suna bin mala'ika jibrilu aka wani aljanin da zai biyo hanya balle boka ina fata an gane mala'ika dubu saba'in fa ka san mala'ika guda ɗaya kuwa mala'ika ɗaya zai kifar da duniya lokaci ɗaya yadda za ka kifar da kwanon abincin da ke gabanka ka yi fushi an sha manchester to haka an gane ko haka mala'ika zai kifar da duniya gaba ɗaya to allah sai ke ce walau ta ƙawwala alaina ka san sun ce annabi ne kirkiro baliftarahu to Allah zai yi ce walau ta kawwala alaina badal aqawili inda annabi zai kirkiro waɗansu maganganu ya jingina mana shine ta kawwala alaina ya kirkiro magana ya kirkiro qur'ani ya jingina mana shi sai ce la akhadna minhu bil yamini da mun damke shi damka mai karfin gaske bima da mun hukunta shi thumma laqata'na minhu alwatin da mun yanke jijiyan zuciyar shi a kisa kenan da mun kashe shi inda zai yi hakan ko ba zai yi ba sai Allah sake ce fa ma minkum min ahadin anhu hajizina kuma inda zai aikata hakan mu tashi hukunta shi ba ɗaya a cikin ku da zai ba shi kariya da ƴan uwan shi da dangin shi gaba ɗaya a makka sai Allah ya ce wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wannan ba wani abu bane qur'ani face wa'azi gargadi ne ga masu takawa ba abin da qur'ani yake dauke da shi in banda gargadi da wa'azi wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin tabbas mun san a cikin ku ko mutane akwai mai karanta qur'ani wa innahu la hasratun 'alal kafirin wannan qur'anin ba wani abu bane face hasara ga duk wanda ya kafirce mishi kafirai kan za su tabe su lalace amma wa innahu la haqqul yaqin alqur'ani gaskiya ne wanda yake bukatan yaqini na sakankan cewa kenan ina fata an gane qur'ani sakankan cewa ake da shi shi yasa kaga idan ka ɗauki wannan saman da muke gani da ta mana rumfa mun faɗa ba ɗan adam da zai je wurin sai dai je a mafarki ko kuma a waƙa amma da gaske ba har a tashi duniya ba za a ilimin da za a iya zuwa wannan saman ba sai dai a je duk wani planet da za a je a je venus a je mercury a je jupiter a je wacece su ma gano su ake harin zuba a je wurin ba ko mas har yanzu dan adam bai je mas ba to duk ire-iren waɗannan abubuwan yana nuna maka girman Allah subhanahu wata'ala ne ba wanda ya sai je kusa da inda yanzu misali idan ka ɗauki irin mercury da venus su ne suka fi kusa da rana suna da temperature for celsius na zafi kusan 400 duk zafin da ake mana ce 41 42 ai ta ihu ko ba ka bane ba zafi da ake mai zafi a duniya irin su kuwait da wani yanki na indiya shine kai 50 ko 51-52 kaga ana ta mutuwa saboda zafi a indiya kenan amma kuwait sai a ce kowa ya zauna a gida ba mai fita kowa ya kunna ac an gane ko to irin wannan zafin da ake ji a duniya ya zama duk duniya ana labari shine aka yi 50 celsius to a can in ka je zafin ya kai 400 ka duba yawan abin fa in ya kai 40 ma ana ihu to wannan 40 ka ninka shi har sau goma to shi za ka iya zuwa sama ba zai zuwa kun fahimci wani abin da kyau ba wanda ya je sama sai dai a waka ko arkeli ma ya je ko kun sa arkeli ko arkeli ma ya je shi a waka ya ce i believe i can fly ya kun sa wani akan ku kaga i believe i can touch sky kaga ai waka ne kawai amma ba dan adam da zai je wannan wurin to Allah subhanahu wa ta'ala girman shi ya wuce inda kake tsammani sai ce fasabbih bismi rabbikal azim kawai ka yi tasbihi ka girmama ubangijinka ka sallama mishi ka bi shi shi ne zaman lafiyanka duk wani ilimin duk kullun 'yan nasa sun binciko wannan sun binciko wancan amma suna cikin hayaniya saboda mai ni'iman imani nan da ba su da shi suna cikin rudani babu kyautan da Allah zai maka mafi girma irin ya baka imani ya baka musulunci wallahi ka gode wa Allah akan ni'imar musulunci da Allah baka aya ta ƙarshe sai Allah ya ce ne ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
to tunda sun ce wai a zo musu da ayoyi kafin su yi imani Allah sai ce ma amanar qablahum min qaryatin babu wata al'umma da ta yi imani al'ummomin da suka gabace su da muka ba su ayoyi a halakna ha da muka halakar da su duk al'umman da Allah ba ta wani aya to ƙarshe halakar da su ake duk waɗanda suka ce wani annabi ya kawo musu wata mu'jiza ƙarshe za ka samu Allah ya dammara su dan shi ka'idan Allah subhanahu wataala idan kuka ce annabi zo muku da mu'jiza to idan ya zo da mu'jiza kuka ce ƙarya ne sai a halakar da ku shi yasa mutanen makka sun nema sun nema Allah ce ba zai kawo ba ga mu'jiza mai sauki qur'ani ku kawo irin shi sai Allah bar su a nan wurin a turo raƙumi yana magana a ce ku kawo qur'ani mai magana tukunna ku kera qur'ani aya daya sun kasa to Allah ya ce ma amana qablahum min qaryatin babu wata alƙarya da ta yi imani daga cikin alƙaryan da suka gabace su a halakana ha face mun halakar da su an kawo ko ba su yi imani ba Allah sai ce afahum yu'minun yau su din za su yi imani in an kawo amsan shine ba za su yi ba tunda waɗancan ma ma amana ba su yi imani ba haka su din afahum yu'minuna shin za su yi imani idan an kawo ma'ana shine ba za su yi ba istifhamul inkari kenan ke sa Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim waɗanda alhaqqu na ubangiji ya tabbata akan su kalimatul azabi ba za su taba imani ba ko da zaka zo musu da kowace irin aya sai dai azaba kawai to shi yasa kafiran makka sun kalubalanci manzon Allah alaihi salatu wassalam a kawo kaza a kawo kaza Allah ya ke kawo saboda rahama ya ba su mujiza guda ɗaya ta Qur'ani har yau a duniya an kasa kera irin Qur'ani kuma har tashin duniya ba za a kera ba shi kaɗai ne littafin da an kasa iya canja shi a taura an canza ta injila an canza ta kuma kullum ana sake canzawa kalli dai babanci ne du ya gagari kiristocin Najeriya shi kaɗai ina fata an gane kusan a karatun sunan abidawa na taɓa faɗan cewa malamai su daina daukan cewa su kaɗai ne kaza sai ga Allah fito da baban cinibu da mu'ujiza na abin mamaki ke sa Allah na iya amfani da wanda kana ganin ba kowa ba ne daga addini shi yau baban cinibu ya zama hero ko ba haka ba Allah ƙara mana irin su baban cinibu a bawa addinin musulunci kariya ke sa duk wanda zai iya bada gudunmawar addini ana bukatar shi kowane bangare yake kisa na sha faɗa na ce hatta waɗannan da kuke gani yan kaza yan kaza ɗin madadin aje a ta kwandemin ɗin su a ja su a jiki na sha faɗan wannan abu kwandemin ɗin su ba shi da amfani baka taimaki addinin ba amma nasiha ake bukata da kyakkyawan mu'amala amma lokacin iska ne Allah tsine musu tori ban me kace kuma Allah ba zai tsine ba tunda ba ɗanka bane ba ina fata an gane sannan ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji akwai wani sirru da ke tsakanin bawa da ubangiji ba wanda ya sani sai Allah wani baka san a cikin dare me yake ba kana ganin shi banza banza da rana baka san kuma karfin imanin shi ba baka san irin abin da yake fuskanta na kalubale ba wanda kuma ya daure ya tsaya akan addini shi ina fata an gane dusa ana bukatan kowa da kowa a musulunci kowa da kowa ana bukatan shi yanzu in ka ɗauki misali ƙasar spain akwai musulman spain da wanda ya taɓa musu taimako ka noce ɗan ƙwallon ƙafa ne wuri suke sallah za a sai da wurin saboda haya ake ana biya kuma sallar juma'a shi kaɗai ya biya malayin ka san malayin ko da larabci biliyoyin kuɗi ne na najeriya ya fidda kuɗi ya saya ce musulmi a ci gaba da sallah kai kana nan kana zage-zage ba kai komi ba ina fata an gane to shi yasa duk wanda zai taimaki addini a kowane bangare ana bukatar shi Allah ta'ala taimaki addini shi ya kuma tsare mu tsare mana imanin mu ina ga insha Allah wannan shine karatun mu na jajibiri kenan gobe zamu rufe karatu insha Allah in Allah ya yarda Allah ta'ala kai mu goben da rai da lafiya Allah amsa mana abin da muka yi subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh